الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a safiyan alhamis 24 ga watan ɗaya. hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1448 Allah ta'ala muke roƙo ya sa mu dace a duniya da lahira da tsarkin sunayensa a ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na tafsiri karimin rahman na babban malami sheikh nasiru sa'idi Allah ya ji kansa za mu tashi ƙarin bayani ko na faɗin Allah maɗaukakin sarki wa bashirin lazina aminu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi rizqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun الله يتي وبشر أي أيها الرسول ومن ومن قام مقامك الذين آمنوا بقلوبهم الله يتي وبشر كي بشارة ما لن يتي أيها الرسول يا كي وانا منزو ومن قام مقامك da wanda ya tsaya a matsayinka ma'ana wanda yake da'awa irin taka so da ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa inna ma sharal anbiya la nura mu annabawa ba a gadan kaman na duk abin da muka bari fa huwa sadaka yana matsayin sadaka ne ga musulmi za a raba musu tunda ba a gadan su ko akwai yadda za a yi gadan nasu yace eh kwarai kuwa yace al ulama wa wani hadisin warathatul anbiya wal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama إنما ورث العلم ومن أخذ به أخذ بحظ وافر yace annabawa mu magadan mu sune malamai to shine wanda malai ke magana wa man makama makama da duk wanda ya tsaya matsayinka shi ma yayi bishara malamai kenan saboda yace inna mu annabawa ulama malamai sune warathatul anbiya magada annaba cewa inna to kama tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam me suka bari wa annaba malamai sai ce abinda muka bari musu gado shine ilimi kamar akaza bihi wanda ya riko da ilimi akaza bi hadhi wafir yayi riko da rabo wanda yake cikakke duk abinda ake nema shine abin da ya bari so kuma shi kiman tura me suka ce education is the best legacy shine abin da za ka bari wa ‘ya'ya ka san ka bari dukiya wani abu ne daban shi ne malaiki cewa man kama makamaka wanda duk ya tsaya a matsayinka shi ma na da'awa ya yi bishara allazi na aminu ma waɗanda suka yi imani bi kulubihim da zukatansu ba da baki kaɗai ba dan faɗin la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallama da baki wannan wani shirme ne wani magana ce sufa ce ta munafukai amma waɗanda suka yi imani a cikin zuciyarsu su ne waɗanda suka yarda da abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasa a irin waɗannan matsalolin Allah yakan nuna sufan da zaka gane mumuni na gaskiya ya faɗa a nan cikin suratul hujurat ya sake faɗa can a cikin suratul nuri yace innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim kana ce ulaika humus sadiquna cikin suratul hujurat a shafin karshe Allah ya ce innamal mu'minuna lalle mu'minai allazina amanu billahi sune wadanda suka yi imani da Allah da manzansa sun malamiyar tagu sannan ba shi shakka ba kaji shi munafiki matsalar shi yakan yi shakka game da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya ce ulaika hum sadiqun sune wanda malai yake magana nan ulaika hum sadiquna sune masu gaskiya cikin imanin su yasa ya ce bi qulubihim sannan ka koma da cikin suratul nur a shafin karshe innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhabu hatta yasta'dhinuhu إن الذين يستعزلونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله Allah ya ce mummunan kaɗai su ne waɗanda suka imani da Allah sannan su imani da sakon da muturo ƙarshe sannan kuma in suna tare da kai wancan fa ji shi wancan na hujjira ta shafin ƙarshe cewa kai sun malamiyar tabu sannan ba su shakka ba game da imanin su ko su kuma munafikai suna shakka suna kokonto abin ma ko zai yi ko ba zai yi ba to Allah ya ce innamal mu'minuna nan nur ke da shafin karshe innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu iska da ce tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala amrin jami'in akan al'amarin da jami'in ya tara su kamar lokacin ana gazwato khandaq ana hakin wannan ramin sahabbai suka zo su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ce ya rasulullah labbai kawai sa'adai ka kenan muna so za mu je gida saboda ana kan aikin kusan wuni guda da ranar farko sai zama wato lokacin kana shagalce da wasu abubuwa kuma za ka buƙaci kaɗan je gida to tun da abin duka a gari to mumunan gaskiya Allah ya ce sai sun zo sun tambaye ka amma muna bukai ba sai dai ije diga a gaba shi kun gane magana ma'ana bai yadda ne salama shugaban shi wani to kaga alama ne na cikin suratul nur a maka shi aka baka na mai imanin gaskiya wai da kanu ma huwa lamun jami'in lam yazabu hatta yasta'zinu sai sun nemi izini ka to kuma idan suka zo neman izinin Allah ya ce fa zan liman shi ta minu wanda ga dama ka ce mishi wani a dawo lafiya ina so je gida yake duba iyalin shi wasu abubuwa haka na rayuwa wanda kuma kaga kai ba bukatan ya tashi saboda kila ana bukatan shi a wurin kana iya ce mishi wani tsaya kai kuma zai tsaya din amma shi munafiki bai ma nemi izinin kawo balle ka ce mai jeka ko ka ka tsaya haka suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko ranan da daren da ake sanyin da kuzai ko tubul liman sahibu sallallahu yake magana a kaga su munafikai a wannan daren duk da an taru ana cikin wani hali tsoro da damuwa da tashin hankali su munafikai kawai sun yi amfani da wannan duhu ne na wannan rana da sanyi sai su ja jikin su wuce gida amma mummune na gaskiya sun tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har shine aka tura Uzaifa je ya jiyo wani hali su Abu Sufyan suke ciki a daren da shine za su gudu wanda Allah ya tura da iska da bur ta kifar da tukwanan dafa abincin nasu da watsa musu tsakuwa to kaga ai mummune su suna a wurin dan Uzaifa ya ce shi tunda yake bai tafi sanyi irin na wannan ranar barami suke shiga saboda tsaban iska da sanyi yace ga kuma duhu to su munafukai su ne wanda Allah ya magana su tunda Allah yana magana kan masu imani na ne wanda suka imani har cikin yana zuciyarsu ko to kaga ai masu imani na gaskiya su suna neman izini masu imani na gaskiya su ba su shakka ba game da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa Allah yake cewa kada Allahu adi wannan shehu kada Allahu alladhina yatasallaluna minkum waɗanda suke jan jiki su watse su gudu su bar manzon Allah babu tambaya Allah ya san su bal yadhar alladhina yukhalifuna al-amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wadanda suke saba ma annabi ga yadda yace ga kuma yadda suke yi Allah yace to su ya hankali azaba mai radi ya same su a duniya ko kuma wata fitina dai a rayuwa Allah ya dora musu shi ne Allah yake cewa yi bishara ma wadanda suka yi imani malam yace wadanda za su yi bishara su ne malamai da annabawa wanda suke a madadin malaman annabawa suke matsayin su malaman suna matsayin annabawa alladina amanu waɗanda suka yi imani bi qulubihim imani hacce cikin zuciya ba da baki ba bayan sun yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari abi tawarihim da gabban su saboda ayyuka da gabbai ne ake yi sannan akwai kuma wato ainihin zuci wancan na farkon bi qulubihim imani a zuciya ake yi wa amali salihati suka yi aiki shi kuma bi jawarihim da kuma gabobin su saboda zaka hada abin guda biyu ne yanzu kamar ninya a ya zuciya ake yi amma kuma a yi ruku wannan gaba ke yi a yi sujuda gaba ke yi to sai an haɗa guda biyu mana da mutum zai sallah amma bai sa a ranki sallah yake yi ba kaga gabbai sun yi motsi amma kuma ba lada da kuma zai sa a ranki yana sallah ne kuma ba ruku'u ba sujuda shi ma kuma Allah ba zai karɓa ba kaga sai yayi aikin guda nawa biyu zuciyar shi ta yadda sannan gabobin shi kuma yau ne su gazgata bi jawarihi fasaddaqu imanuhum bi a'malihim as-salihah wato imanin da suka yi da Allah a zuciyarsu ayyukansu na gari shine yake gazgata saboda mutumin da ya ce ya imani da Allah baya bin dokar Allah kaga bai gazgata imanin shi ba kenan wa wasafat amalul khair bis salihat suka wato ani sifat ayyukan alkhair da wato ainihin gabobin su li anna biha tuslihu ahwalul abd saboda ayyukan alkhairi da shine gyaruwan aikin bayi ke mana mutum ka zama nagari ne ta hanyar ayyuka na alkhairi ta hanyar ayyuka na ibada ta hanyar salloli zakka azumi sauran ibadu wanda mutum yake kusantar Allah maɗaukakin sarki shine li annabiha saboda da ayyukan alkhairi tuslihu ahwalal abdi halayen bawa ke gyaruwa dan gwargwadon bin Allah ka gwargwadon zaman ka mutumin kirki ga wancan hadisin na wala yazalu abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu dinnan in dai mutum yana ƙara ayyuka na gari tsakanin shi da Allah to yana ƙara kusantar Allah kuma yana ƙara zama nagari kuma yana ƙara nesa wato ainihin daga shedan wa umur dinihi wa duniyahu da kuma wato ainihin al'amuran duniyarsa da addininsa ma'ana in yana ƙara zama nagari yana Allah yana ƙara buɗa masa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa wanda yake so Allah ya buɗa masa kuma yake so Allah ya ƙara jan kwanansa to ya sada zumuncinsa kaga sada zumunci ibada ce cikin ibada su dai wasu kuma suna yin sada zumunci a matsayin biki ba kuma na ce ka ba wani abin da ka bashi a biki shine ake magana a ana ka zo zo maka annabi ya ce ba zumunci bane asalin zumuncin da ake samun lada ita ce wacce kai ya ɗauke maka kafa bisan zuwa wurinka bisan ai zumuncin kai kuma tun da kana kallon danginka ne kai kuma kana sadarwa to ta fi kowace lada to kaga aikin alkhairi shine malam ke ce sai mutum gyara duniyar shi da lahiran shi saboda idan mutum ya bi Allah a duniya zai dai a magabata suke cewa masu gudun duniya inda a ce masu kuɗi da masu mulki sun san ni'imar da muke ciki mu mu bayan Allah talakawa kuma banda muke bin Allah ya ce da wallahi sai sun sa takobi da mashi da kibiya sun yaƙe mu akan mu ba su wannan ni'ima gane magana mana kwanciyar hankalin da masu gudun duniya suke ci da more rayuwa da suke yi da hankalinsu kwance ba su da matsala da a ce masu kuɗi da sarakuna sun fahimci ni'imar da ke tare da waɗannan mutanen to da za su samu su bindiga a kansu ba su saboda me ai ya fi nasu ba ma ka hada wanda ya bi Allah ya sami tsoron Allah wanda ya bi Allah ya sami gudun duniya wanda ya bi Allah Allah ya zauta shi da wadatar zuci wanda ya bi Allah Allah ya ba shi kwanciyar hankali shi rayuwa ne yake mafi kyau da kuma daɗi shi ko wanda ya ƙi bin Allah Allah ya azurta shi ya ba shi mulki to tashin hankali da firgici da rashin kwanciyar hankali da bakin ciki duka sun hana shi samun jin daɗin wannan an gano magana cutan kawai ya tara ya sa shi ba zai iya taimakawa ba fituna ya tara dukiya ya hana mishi kwanciyar hankali tunda lissafin shi wani ya fi sai na kawo shi hassada za ta shiga zuciyar shi shi ko wannan in ya samu ya ci ya koshi kawai shi ke sai ibada sannan kuma bai sa wani a ran shi balle hasada ta shiga da sauran irin waɗannan abu ma'ana lokar rayuwar duniya kawai a ce ba lahira ba wani abu da zai biyo baya Allah ya fi shi jin daɗi ya kare wannan ka ce ya fi shi hawa mota da wannan kuma wani abu ne ya fi shi sa riga mai tsada to wannan wani abu ne kuma amma asalin morewar rayuwa shine kwanciyar hankali to shi ko mai kuɗin ba shi da shi a dai ga mutum a riga ana ta yawo amma da zai kwance maka halin da yake ciki wanda zuciyar yi take bugawa sai ka tausaya mishi kuɗi daban kwanciyar hankali da mulki daban kwanciyar hankali da yau wato kwanciyar hankali kuma shi ne yasa masu yi magana wasu suka ce zaman lafiya ya fi zama na ce zaman lafiya ana nufin a iyalinka a abokanan zamanka a kun gane magana ya zama hankalinka kwance za ka shiga cikin kowa yanzu misali sayyidina umar ina maganar mulki sayyidina umar ibn khattab Allah kara masa ne ne arne ne ya zo daga uwa duniya yana son gani shi saboda gwamnan da aka tura musu ya mushi wani abu da bai so ba sai je hirkwata ya kai kara kenan ko shi kenan ya same shi nan tushen bishiya ya kwanta to da yana da wata yar bulala na amru bil ma'ruf da nahi anil munkari shi kenan yana ta sharan bacci shi kadai ba kowa kusa da shi ya dan shure shi da kafar rika dan buge mutum da gaba da ya tashi sai kai ka tashi ka buka kai ni headquarter ka je ka kai ni gidan gwamnati zila kenan go ina son zan ga amirul mu'minina ya tashi ya gyara zama ya zauna ya ce lafiya kake son gani amirul mu'minina ya ce eh gwamnan shi ne na samu matsala da shi wasu abubuwa da yake mana ba sai a hankali shi ne kawo ƙara sai ce to ai ni na amirul mu'minin kai dala ka kare nan wayo wani ana magana shugaban musulmi na duk duniya mai naɗa shugabannin ƙasashe ba gwamnoni ba kana da magana ce ni ne shi ba idan tashi ya yi yunkura ya miƙe ya ɗauki sandan shi na amur bil ya ce to mu shiga cikin garin suna shiga ranka ya daɗe amir ranka ya ce ashe shi ne ya ce kayan adalci ne shi sa za ka kwanta tushen bishiyar kai baccinka ba ruwan wani da shi kun gane maganin kuwa lalla na ba kwanci hankali ya su ne su ko wannan ba duk wani security da ka sani a Najeriya in dai shugaban kasa zai taka wuri sai ka gaji duk wani kaki sojan sama na kasa na ruwa wannan civil defense police duka sai ka gansu ba wani security da ba zai taka wurin ba okan shi da kuma yaran aiki saboda ba da kariya ga wani kuma haka ma yana tsorace ni saboda wanda suke gadin nashi bai yadda da su ba haka abin yake alaji Allah ya wanda suke gadin shi kai ma tashi ma bai yadda da ita ba ana da ya zaune ne dan ba shi da amincin ba za ta ba shi poison goba ya ci ba an gane maganin kuwa da haka hankalin su kwance suke yawon su su yi da rana su yi da daddare saboda sun yi adalci su kuma wannan a tare su da rana a tare su da mene amma idan bera ya buga malam sai ya tashi ya zauna saboda kara gobe makiyan ne su ji ba yana da matsafa a gefe guda suna ba shi kariya yana da security a gefe guda suna ba shi kariya abinci wannan in zai ci ya fara tunani kenan kara zo da mene poison yana tafa yana tunanin to ko dai a microphone din an sami ne poison da ka san mugu ya san makwancin mugu tunda ya san mugu ne shi to yana tsorace ne da kowa mana wanda ya bi Allah sai Allah ya bashi aminci daga sharrin kowa wanda kuma yake bin Allah sai Allah ya tsorata shi da komai komai tsoron shi yake ji ma'ana shi yana jin tsoron komai shi bai da kowa ba kawai a rayuwa shi kuma wanda ya bi Allah kuma ya samu aminci Allah ya bashi kariya cikin rike yake da ita ko ta ko ira yasa Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam bala galiba da in Allah ya sa taimake ku ba wanda ya sai nasara kan ku sai da ya rike Allah ya huta komai wahala inda kana da kwanciyar hankali ka riƙe Allah hankalin ka kwance ne kuma duk wani tsoro da mutum zai fada a duniya amma ce ka fada in fito ya fadi ya mutu shikenan an yanke aminci ne fa wal malaikatu yadkhuluna alayhi min kulli babin salamun alaikum bima sabartum aljanna kenan ko to sannan kuma aka zo kare ba makaranta da yadda salihin ba wannan ayoyin da imamun nawawi ya kawo wadannan innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wala wa abshiru bil jannati allati kuntum suka ce musu mene ananu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha salace nuzulan abincin saukan baki ne na guest ne aka shirya musu wannan abincin kawai ga san ko Allah ya ije a can amma kuma tunda ka san shi imani ba sai Allah ya duba ma zai baka an gane magana sai ga wani yana ta son ya musulunta ko kuma musulmi ne yana son ya ibada akwai cikin musulmi wanda zaga yana ta son ayyukan alkhairi amma kuma Allah bai bashi ne ba bai bashi iko ba wani zaka yake yana ce maka ina so in zo majalisi wallahi ni karatu ya mun da sauran amma kuma ya kasa zuwa wani zaka yake yana kaman yana son ibada kafifi kuma amma ya kasa wani yana son ya bar sabon Allah amma ya kasa duka sai Allah ya taimake ka kai kana da wannan ba kuma kuɗi ka bayar ba a kawai ya zazzabe ka mu wannan matsayin rankin din aljannan ma kai kana daga cikin manya shi sa mutum ya gode ma Allah kai kuna ce mishi mun gode ba yi kanmu ba a kawai shi ya ga dama ya kawo da ya sa mutum ya kamata ya girmama ni'imar Allah ta imani ya girmama ni'imar Allah ta ilimi so da aika annabi salama ya bada alama yace wanda Allah yake son shi da alkhairi to zaka ga ya sa mishi son karatun addini yana so ya san Allah to kishi yadda ba an gane magana ma'ana in kaji an ce kaza to yana da kishi yake shi ma wanda Allah yake nufin shi da sharri sai ya fashi da jahilcin shi ci gaba da bauta mishi karshe kuma ya abin nan ce dan kuma ya fi saukin ma ya kifa shi da ibadan shi da komai zai je wutan jahannam Allah ya tsare ya ce da annabiya tuslihu awalal abd wa umur dinahu wa dunyahu wa hayatahu ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya da rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta lahira tunda Allah ya buga mana misalin rayuwar munafikai wanda imanin bai shiga can cikin zuciya ba ko yace mana kamar wanda yake ruwan sama ne suke a daji suna tafiya duhu ya kai duhu sanda kiyayen walƙa suka ga abin da tsoro ne hankalinsu ya tashi sai aka warkiyan ya kauce daga wannan cikin duhun zai shiga cikin wani rayuwa ba haka bane sannan kuma yana haka sai Allah ya sake sa warkiyan da haska mishi gaban shi hango macizai ko wani zaki ko abin nan to haka munafiki yake rayuwa kullun kullun shi yana nan gib ba dai gane munafincin da ya hada ba ko kun gane magana kaga wannan ai bai da kwanciyar kullum hankalin shi bai kwanta an ce an fara wata magana wanda ya san ya hada wata sharri zaka yana baya tashi a wurin kun gane magana so lokacin da kaddara ta sa in ya tabbata kenan wannan abin da ya samu mutuwa dai kam ya tabbata ya mutu amma tabbaciwan maganan wannan shi kuma wallahu ta'ala a'ala wannan malamin namu malam abubakar imam ikara da yake tunanin an sa masa poison wannan clip din da yaka fita na voice din nan na zaman makoki in ya tabbata ai kaga suna magana shi wanda ake zargin sosai da hannun shi a kisan wanda suka yi aikin da kaga ya ce da su ya'yan suke cewa da ya ja mu gefe guda ya ce kaza da an fara magana a a kwanan shi ne ya kare sauransu kaga hankali bai yake nan ba tare muka ci abincin tare muka yi komai kaza kaza kaza shi kuma gashi dare shi kuma ɗayan ba sannan akwai wani abu da aka ce za a ba su kaza kaza duk ana ta rufa kun gane magana in ba rami me ya kawo sunan shi to ga ai hankali bai kwanta ba saboda mene an hada wani haɗi kun gane magana to shi yasa ne shi kuma da yake ita ciki da gaskiya ubata mene to ga shi da yake shi kuma hankalin su kwance su waɗannan sun mai da lamarin su ga Allah shi kenan suna ci gaba da rayuwarsu amma waɗanda kuma suka shirya mugunta su kuma hankalin su ya mene ya ce ko a mota ne ya bi mu haka inda za mu je ni ma can ɗin zan je ma'ana dai yana so ya ci rike ɗin cewa ba dai gane cewa akwai wani abu a ƙasa ba tunda bayan da za a ce daga cin abinci sai asibiti bincike kuma ya nuna poison sannan kuma a ce ba wani abu da aka yi ko kwana ne ya ƙare kun gane maganin kuwa hankali ba zai mai ba to amma kuma kai ma an kace kuma ya tabbas ya tabbata an yi sa poison din da sauransu kai ma kuma baka da hujja zaka ce hujjar likita ne yasa to dole ne sai ya ci anan ne ya ce kun gane maganin kuwa Allah ya sa mu dace so amma dai wanda suke da imani na gaskiya malam yace suna rayuwa ne rayuwa mai kyau a duniyawiya wal ukhrawiyya na yaka koma wancan hadisin na manzo Allah sallama yace duk wanda lahira ne target din shi Allah zai tara mishi lamarin shi guda daya guri daya sannan kuma zai bashi natsuwa zai zai zai amma wanda lahira ba ta cikin target din shi duniya ce matsalar shi Allah ya ce farrakallahu lahu manzala ya ce farrakallahu lahu shamla Allah sai watsa mishi lamarin shi an gane maganar kuwa walam ta'tihi min ad-dunya kuma ba abin da zai samu a duniya duk buge bugen illa ma kutibala sai abin da rubuta mishi shi kuma wancan jama'a Allahu lahu shamla waja'ala ghinahu fi qalbihi da Allah zai tara mishi harkokin shi wuri ɗaya ba sai sa mishi wadatar zuci ana na gasan asalin biltibiloniya shine wadatar zuci amma kuma asalin talaka alfaqirul akbar shine wanda ba shi da wadatar zuci Allah ya ba mu wadatar zuci yasa annabi kan ce Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-maghfira wa riwaya wa yazulu biha anhu fasad al-ahwal kuma idan mutum ya imani na gaskiya har can cikin me zuciya wa amilu salihati suka yi aiki kuma nagari wa yazulu biha anhu Allah zai kawar masa shine izal an gane maganar kuwa da kalman azala yazulu ne zai kusar masa biha da wannan imani da aiki nagari anhu daga shi wannan mutum fasadar ahwal rushewan al'amara shi dai ban da shi an gane magana eh shi kuma ka lura idan wanda yake bai imani na gaskiya cikin zuciya ba da jarrabawa za ta same zagaya rikici ba ku gane ba zaga hankalin shi ya ne ila yana da arziki a talauta shi zaga hankalin shi ya ne ila yana da mulki aka kwace zaga hankalin shi ya ne ila yana da ila yana da wasu abubuwa na rayuwa sai aka amma kuma mai gudun duniya shi kuma kowa jikin shi kamar yadda ce ku Ahmad bin Hanbal ya ce mai gudun duniya cikakke shine wanda da zai irci riban naira trillion guda ko murna ba zai yi da kuma zai asaran tiriliyan guda ko bakin ciki abin da zai canza kun gane magana daga ciki akwai damuwa tashin hankali mutum ya yago abdullahi dan zubair ko cikin wani cikin magabata kwanan dan shi ya kare aka zo aka fara cewa ai mayu ne ai waye a wancan lokacin kenan an gane magana maganar tsohuwa ce sai ce Allah ne ya karbi kwanan shi saboda abin da ya sa wanda suke cewa ai mayu ne ai wani ne cikin je shi dan kyakkyawa ne cikin qurayshawan ma halittar nashi to sai aka ce wani ya magana a kai shi sai kuma daga baya kwana ya ƙari sai aka zo ce Allah ne ya ba mu shi kuma ya karɓi kayansa misali a rayuwa inda Allah zai dora ma mutum jinya haka yayi yayi Allah ya ki kawar da cutar a ga in wanda ba ya imani na gaskiya ne kuma yake aiki na garba zaka yana ta buge-bugen yadda za a yi solution ya samu mai lafiya da hanyar da ya kamata da kuma hanyar da mene ya kamata ba to amma shi kuma mai imani sai ga yana gode ma Allah shi magabata ko wanda in jaraba ta same sai dai kaje yana ta alhamdulillah wani shi kuma ba bai isa ba sai dai raki ya kai karan Allah gurin bayin Allah na riga na wannan bayani ya ko ya wato Allah ya tsare mu kuma ko ya kai karan Allah gurin bayin Allah sai wannan kwanakin sun cika da ko ko a duniya ne kaninka yana kai karan ka wurin babanku ba ba za ku shirya ba to wannan Allah ne wai ake kai kare shi gudun bayan Allah su dauki mataki kenan da yawa abinda za su iya tare da kuma kusa ta mene shi kuma Allah din ne madaukakin sarki to shine yake cewa da wannan ayyuka na gari kenan ko Allah zai kawar masa da wato barna ko bata ko ko juyewan halaye na rayuwarsa bai kunu bi zalika min salihin karshe dai sai ya zama cikin mutanen kirki da wannan ayyuka na gari da yake da kuma imani na gaskiya alladhina yaslihuna li mujawarati rahmani fi jannati waɗanda su mutanen kirki kenan ko suke cancanta nan yaslihuna suke cancanta an gane maganan da aiki nagari da suka da imani na gaskiya mujawaratin rahman makwabtaka da Allah mai rahama kun gane maganan a ina fi jannati a aljannarsa mutumin kirki yana da wannan saboda ai aljannan manzala salama yi bayanin ita firdausi din ita ce take al'arshin rahamanu ne yi mata inuwa lala da kusancin ne wuce wannan ya ce wa idan sa'altumullah aljanna fas'aluhul firdausa in za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdausi ne da Allah ya ce ulaika humul warisu alladhina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun aljanna ita ce last ta takwas din kenan wanda inuwan al'arshin rahamanu to ita yi ma'ana ga su ga me duka kun gane magana yasa a layira da irin duniya ne akwai wannan cutar da ke cire mana idan muka hau muka haura siradi da an ga kishi alaji saboda idan ka shiga aljannan wani kawai ya ishe ka kallo domin da ka sani ne a duniya in ka shiga gidan wani in ka kalla da kyau za ga toilet din kawai ya isa ka kwanciyar bacci haka ne to haka idan ka shiga aljannan wani to amma da yake a can kafin a shiga aljannan za a cire wannan wani abu ne a cikin zuciya mana kana da dukiya naira biliyan goma in dai ba ka kai hankali nesa ba sai ka gaji kana jin haushi ne biliyan ashirin ka buri ga ka kawo shi ko kuma shi ya talauce ya dawo kun gane maganin kuwa in kana da mukami irin na senate kana jin haushin wanda yake gwamna da za ka samu wannan kujerar ko kuma shi ta bari kun gane maganan da da ko da irin wannan lokacin rayuwa ko da monita ne a ajiye haka wannan za ga wanda yana jin haushin wannan wannan rank ɗin da yake da shi da ma za a samu wani sanadi ne malam ya kwace kun gane magana to duka irin wannan abun za a cire shi kafin a shiga ganin yasa wanda yake aljanna da takwas da ita ce siniya gaba ɗaya ko da wanda yake aljanna ta farko duka suna da komai na alata su amma ijiyan kai ka da gani ka san kamar da kasa a duniya wanda ya fika kuɗi ya fika abubuwa za ka samu ya fika to haka a can to amma kuma wanda yake aljanna ta ɗaya idan da zai haura ya je ta takwas ɗin wurin abokin shi ba zai ji yana jin zafin wannan aljannan da yake ciki ba ka san ko ba dan an cire wannan abun ba a rayuwa an gane magana da zaka tara mutum dubu misali a ce kun taso tare kun fara nima tare sai wannan ya zama ya mu wani bintin kau wala mala ana dai gaisawa ne kawai ana dai gaisawa ne ga shagon wannan ga shagon wannan amma na wannan ya fi customers wala ana dai gaisawa ne kawai amma zuciya tana mai wannan fa bai imani kenan wanda ko bai da imani ba zai zaga wurin bokaye ne kawai ya za a ya hada asirin da zai mene sun yi wannan ke sa shi ma din shi ma din tunda bai yadda ba shi ma ya je yawon mene wai inda za ka gane toshewar basira wai Allah da ya ba mutum arziki wai ba zai kare mishi arziki ba ku gane ba shi Allah da ya ba da arziki wai ba zai iya bayan sai an tashi a tsaye a kare dukiyar kun gane magana bayan kuma an tashi a tsaye kuma ba ya arzikin ba kuma Allah ya gada baya ba bawa tunda wanda zai arzikin za ga galibi kamar da ya dora hannu kamar ana jira in a noma ne da ya noma za ga mene ta yi kyau idan kuma a kasuwanci ne da ya siya sai ga kwastoma sun zo ne idan karatu ne da ya fara nima sai ga Allah ya mene idan mulki ne sai ga zuwan farko kuma Allah ya dora shi kun gane magana wani kuma ya ta nima kuma bai ba shi ba in nuna ne ta wahala ya ta wahala shekara da shekaru saboda ba abin nan kai da gani kai ka sa akwai wanda yake wannan ya sa me ya sada fa da Allah yake yi Allah ne ya ga baraya ba wani shi kuma ya sada yake ganin wani bai dace da wannan matsayin ba Allah ne ya ga baraya azurta wani shi kuma ya sada yake ganin wani bai dace da kuɗin nan ba ni na fi shi dacewa kaga wannan ai wahala ya sa a gaba shine sai malam yake cewa li mujawaratir rahmani ko saboda makwabtaka da Allah mai rahama fi jannati a cikin aljannansa Allah ya ce malam ya ce fa bashirhum da aka ce kai musu bishara anna lahum suna da su mutanen kirki kenan ko jannatin aljannoni ai albasatin shine lambuna gardens kenan jami'atul li asjar wata take ta tattara bushiyoyi al'ajiba wanda suke masu ban mamaki ai ko tuna zaka suna da sha'awar shuke-shuke go to ana kiran aljanna ne da lambu saboda akwai shuke-shuke a ciki kala-kala kuma nuni misali kila lemu ne kila abarba ne kila gwanda ne kila apple ne kila mene duka ga sun duka a gurin naka amma ba a bukatan ka je ka tsunku duk wanda ka ran da wanda kake nima ko wannan waya tufa alaihim wildanan din yara kanana zo su je ba kala-kala dukkanin nau'in abinci sai wanda ka zaɓa ka ci da shi kuma na duniya ma yana da matsala don lokacin mutum sai gama cin daɗin kamar misali mu da sallah tun da an daɗe ba a ci ba sai kuma kuma ciki ya lalace ba haka ba ne to shi a can ba kashi ba fitsari ba ba ba kawai da zufa ne zai ɗan abin da shi kenan an gane magana kuma ba irin wani zufa na duniya ana ta sharawa a kai shi duk wani abu da ka sani na kazanta da sauransu babu shi aljanna duk kuma wani abu da ka sani na kazanta da abin da shi kuma yana wutan jahannama duk wani abu da ka sani rai bi so yana wutan jahannam kuma duk wani abu da ka sani rai ke so shi kuma yana aljanna abin kishiya ne duk wani abu da ka ganshi a duniya wanda yake birge ka to photocopy ne original one din yana aljanna duk wani abin da ka sani yana bata ma rai yana takura ma yana shiga to kuma photocopy ne na gaskiyan yana cikin wutan jahannama to sai aka ce mu bawa ya zaba ko kuma sai ga bawa yana yana ta rungumin wancan wanda mana ranshi bi su a rayuwa kuma yana rungumar shi a ku gane ba fa a duniya abin da rai ke so galibi mafi yawanci a 100% 90 something ba fa na misali kamar ka ce 95 zuwa sama wallahi wuta zai kai mutum an gane maganin rai ba inda mutum zai bi ta to 95% kawai abin da take karanta mishi yadda zai shiga wuta ne saboda duk aikin da rai take so a duniya mace ce ita wallahi in kakkabi shi mutum a duniya to me yasa zaka ga wasu ayyuka idan mutum yana yi zaka ji an ce wani kai a duniya ma a hankalce kawai zaka sai a hankali yanzu misali dauke dauke sata ba rai tana son ta dauki kayan wani ba misali ciwatuwa haka dai a hada baki a yi mugunta ba rai tana so ba duka waɗannan ayyuka in ka kalle su gaba ɗaya zaka ga su Allah ba ya son me yi ba to gaskiya ba abu ne mai kyau ba da yare ba ta so saboda abin da zai je dawo tsayawa ka nemi na kanka ba rai ba ta so ba saboda wahala za ta ci ta buga kenan ko to duka irin waɗannan ayyukan kuma su ne na shiga aljanna da kun gane magana a rayuwa kuma rai ba ta son wahala ko to ai wahala kuma yana wutan jahannama a bangaren opposite kenan kun gane magana rai ba ta son ayyukan alkhairi ta'atu ko to kuma ta'atu ne za a shiga aljanna rai tana so a hole ko a ci duniya da tsinke ko to kuma a ci duniya da tsinken ne kuma yana wutan jahannama bala'in na jira kun dan gane magana to shine malam yake magana anan yace idan mutum yana wannan sai samu aljanna to me aljanna sai ce a basati gonaki ne shine lambuna ne jami'atul lil ashjar wacce take ta tattaro bishiyoyi al'ajiba masu ban mamaki shi yasa da aka ce annabi adam ya shiga aljanna shi ma ba ku tattaunawa malamai wai aljanna ta tun san wanda za mu shiga ko ko wata aljanna ce a duniya to wannan kuma wani fage ne mai zaman kanshi kuma kowanne suna suna kawo hujja amma waɗanda suka kawo hujjan cewa aljanna ta sama ce gaskiya hujjan su ya fi ƙarfi a malaman mu suka ce in kaji an ce a sauka a yana sama ne saboda can su masu wani suna da hujjojin su ba suka ce saboda aljannan an shiga ta kuma an ce ba a fita ai ta kuma mai fito da shi za su ce ta ai saban Allah ne ita kuma aljanna a kasarin ka'idan aljanna shine ko mutum ya ma Allah ko me yayi kawai daidai ne ba na baku misali ba na ce da a ce mutum yana cikin aljanna sai ya ce shi yana sha'awancin warin kashi ne ka san dai abu ne wanda ba a so ko wallahi za a saka mai wari sai ya sai ya ce ya isa wai Allah ya ce mishi ga wani istisna'i ma'ana togaci a ci kaza ban da shi shi kawai yanta mutum ya shiga aljanna ko me kake so za a maka ne kawai ko me kake so ko da da wani ka zai ga abin zai ce shi bai mishi ba ba dai kana so ba za a yi maka ne kun gane maganar kuwa to suka ce to akan me kuma ce an ware mishi wata bishiya kar ya ci su kuma wancan suka ce to ai ai jarabawa din kenan ai saboda ku lura da wani abu lokacin da annabi Musa yake ce ba Adam kawai ka ja mana ga ma duniya mana ta shan wahala ya ce to zaka yi da kadaran da Allah ya kaddara ai shi tun kafin an halice shi aka nuna zai yi wata rayuwa ai tun da ai ni jahilun fi rabbi zan sanya wanda zai raya kasa shine khalifa na kenan to inda bai ci bishiyan ba zai zo kasan ya ibada kun gane magana to shi shi annabi Musa ka san shi dama cikin annaba akwai zafin rai yana annabi Adam ya ja musu tun daga zo duniya ka san shi a makuwa ne ya mutu ba Allah ya kara masa abinci to shine sun tattauna suka ce su kuma waɗanda suke gaba wuja cewa aljannan sama ce waccan dai da zamu haura mu koma in Allah ya yarda Allah ya sa mu ciki suka ce to Allah ya ce kullu habitu min ku sauka daga cikin da an sauka abin da ba a sama ake ba da haka waccan aljannan ce ita ce nan dai wannan jarabawa ce Allah ya kawo a ciki ne ya ce ya ci komai banda bishiya to kuma ai tun daga target din farko ka gane akwai wani abu a ƙasa tunda da aka ce sujuda inda iblis ya yi sujuda a wannan lokacin ai ba za ku kore shi aljannan ba mana yadda Allah ya tsara haka lamarin ke tafiya kun gane maganar kafin yi san mai din ya tsara hakan zai faru in the next shekara kaza yasa a kwakwalwanka ka rinka cewa a shekara dubu kaza ko kaza ne aka yi duniya wannan wahal da kai saboda mene idan lissafin ka ya kai maka zuwa ga shekara biliyan kaza to kafin biliyan kazan ba kaza fa kafin biliyan kazan ba kaza to zai kai maka zuwa ga shekara triliyan kaza to ba Allah ke kun gane magana to shi kuma kaga ba lokacin da ba shi ne kawai da haka idan ka fara counting zuwa kaza zuwa kaza zai baka karshe to karshe kuma zai baka babu an gane magana to shi kuma Allah ba wannan lokacin Allah ya samu dace to shine yake cewa fasatinil alajiba wanda suke masu ban sha'awa to shi kalmar alajiba yana daukan kure guda biyu abin da yake burgiya da kuma abin mamaki kun gane magana yasa hadisin nan malamai suke mai fassara guda biyu na ajaban da amrul mu'min an gane magana amma fassarar da suka fi shine a lamarin mu'min yana burge shi manzon Allah to amma suna fassara shi da kuma ajabar da amrin wani akwai abun mamaki ka kalma guda biyu kenan da Hausa ka fassara burkewa da ban mamaki daban an gane magana to manzo Allah sallama yake ce to shine al'ajiba wanda suke ban sha'awa suke kuma burkewa wattimaril anqiya aw an yaqati da kuma ƴaƴan itatuwa wanda suke tatattu ka sa na duniya akwai wanda za ka ga rubabbu za ka ga waye waye to na aljanna ba sa rifewa ba sa faduwa ba sa ba sa amma kuma duka ba bukatar ka tashi daga inda kake duk inda kake ko kwance kake za a kawo ma dukkanin abin da kake nema ma'ana dai aljanna ma mutum dan gata ne duk abin da yake nema an ije masa Allah ya ba mu imani sai malam yace wasillul madida da shimfidaddiyen inuwa ka san a duniya kana bukata saboda rana ko to ya gaji aljanna ma babu ranar to amma akwai inuwa kuma da yake dan adam yana bukata yasa a duniya sai ga suna irin gidan gonan nan da sauransu da za a je a shakata da sauran gidan zu da sauransu irin wasu nau'o'in duka kuma a cikin aljanna akwai duk wani abu da ka sani a duniya wanda in ka kalla ka ce ka ni abu kaza yana ban sha'awa kun gane magana to akwai shi a aljanna to amma wancan original one ne wannan kuma na duniya photocopy ne shi ne ke magana yace wal aghsan wal afnan da wato ainihin dangogin abin sha'awa da kuma kala-kalan nau'o'i wa bi zalika sarat janna da kuma wato da wannan ne yasa ta zama to lambu yad tanna biha dakhiluha masu shiga ciki aljanna din kenan ko za su ni'imtu da ita wayan ama fiha sakinuha masu zaman cikinta kuma za su samu wato ainihin jin daɗi tajiri min tatiyal anhar korama ruwan daɗi na gangarawa a aljanna din ai anharul ma ruwa zalla wanda yake tatacce wallabi da ruwan madara ko nono shi ma kogi guda wal asr da kuma wato ainihin nazuma wal khamr da na giya kaga ya kawo wancan ayan ne ta gefe guda ko matalul jannati allati wa'ida fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar qamuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين سيتي وأنهار من عسل مصفى to shine sai kawo shi a gefe guda ma'ana a aljannan mutum akwai rafuka ruwa da kada ka san dai ruwa ke gangarawa a irin wasu rafuffuka haka to akwai na ruwa zalla wanda in ka sha babu kishi akwai ruwa zalla na madara wanda yana gangarawa akwai ruwa zalla na zuma wanda yake gangarawa akwai kuma ruwa na giya to na giyan ne mutum da ba muna sha ne ba wa a sha ba a san sirrin wato su larabawa sun san abin da suke ji a giya sai dai na can ba ta bugarwa an gane maganar so yasa guda ukun nan duk muna gane karatun su ruwa tatacce mai kyau pure wanda da zuma da madara to amma na hudu sai mun je aljanna din zamu sha Allah ya kai Allah ya shigar da mu to shine sai yake cewa yabjuru unaha kaifa sha'u suna wato yana tana gangarawa duk inda ya ga dama ba wai akwai wani specific place ne ba in misali a ce tana cin a wani gefe guda idan ana bukata za a yi ne a duk gurin da kake so in kana zaune ne ma kana so su rinka gangarawa ta kusa da garenka za su rinka gangara sai ai ba sa cutarwa su wannan ko ana so a kawo ma shi ne cikin sauki an gane maganin malam nan da yake cewa suna gangarawa duk inda shi dan aljannan yake so ya gansu inda lokacin za kana bukatar abu amma yana nesa da kai sai ka je wurin sannan za ka yi ne a to ba na aljanna bane wayan amu fi ha sakinu ha ko tajrimin tatiyal anharu kenan ko e fajiruna ko yafjiruna ha kenan kai fa sha'u wa yasrifuna ha aina aradu suna wato ainihin tana juyawa rafin duk inda suka bukata idan yana nan da yake bukatar su ringa gagara ta kusa da shi sanda ya tashi ya koma wani gurin ma haka ne an gane magana inda yake son rafin ya ringa gangarawa a nan Allah zai ije mishi tunda ka san a duniya mutum yana da wani abu kila ni inda nake so gida na ya kasance ban samu yadda nake so ba an gane magana ni kuma inda na ije gida na wani kyauta aka kawo shi gurin baya so kun gane magana to tunda ana samun wannan bambancin to a aljannan ma haka ne zai misali inda shi wani yake son ruwan nashi ya riga gangarawa shi wani ma yi je mishi ruwan a nan shi kuma bai so sai ce mishi to kai ina kake so kaga zai na wannan yana daman shi ne wani kuma nashi yana yana hagun shi ne so sai yawan aljanna kawai ko me suke so za a yi musu ne kalan nan da kake so ila shi a zaman aljanna yana son kaza da kaza ne shi kuma wani shi baya son irin wannan to sai a bashi nashi wannan kalan shi kuma a bashi wancan kana din kenan shi sai yake cewa malam yake cewa wai surifuna ko wa yusqa minha tilkal ashjar aw tusqa min haka ne minha tilkal ashjar fatambutu asnafa thimar sai a rinka shayar da wannan ƴaƴan itatuwa sai su rinka ba da waɗancan ƴaƴan dankogin amfani da ake nima na apple irin su dabinai irin su inabi irin su abarba irin su gwanda duk wani kayan ƴaƴan marmari da ka sani akwai shi kullama ruzuku minha duk sanda aka azurta su daga ciki min samaratin nau'in dangin 'ya'yan itatuwa irin su apple din irin su abarba irin su gwaiba mangwaro da sauransu kalu sai ka sun ce hadal ladhi rizquna min kam wannan kalan irin shi ne aka azurta mu da shi kafin wannan lokacin ai dazu shi aka ba mu ai haza min jinsi wannan kalan shi ne wa ala wasafi kuma siffan kalan ma irin na dazu din ne kullaha dukkan su mutashabihatan fil husni wal ladda suna kama da juna ne a wajen kyau da kuma dadi laysa fiha thamaratun khasa ba wani nau'in itace wanda yake na daban wa laysa lakum waqtun khal min al ladda kuma ba su da wani lokaci wanda za a ce shi ba a jin dadi a wannan lokacin fahum da'iman su ko wani lokaci mutaladdiduna bi akliha in sun ci wannan nau'in zaka suna jin dadi saboda a duniya akwai duk abin da ka sani kake bukata rayuwa inda za ka kawo maka kullum sai ka ji yayi ne to amma shi na aljanna duk kalan da aka kawo maka za ka ji nau'in test din daban da na jiya ne tsananan yana da wani abu inda zai ci yau ya ci gobe ya ci jibi ya ci gata kullum yana ci kai da kake gefe za ka yi sha'awar shi amma shi fa misali daga ciki akwai farfesu da nama da waye da waye to wanda yake ci kullum kuma sai dai ya ci kawai amma ba wai saboda tsawon sha'awa ba an gane magana to na aljanna ya bambanta da na duniya shi kowane kala aka kawo maka zaka ji test din ba irin na dazu bane to da kuma yana bukatar sabon test a rayuwa shine malam nan yake magana akai da'iman mutaladdiduna bi akliha kowane lokaci sukan ji dadi in suna ci sabanin na duniya idan mutum yana ci yau da kullun zai daina jin mene dadin wannan kalan abu wa qawluhu da yake cewa utubihi ana zuwa musu da shine mutashabi masu kama da juna kila wasu malaman tafsirin suka ce mutashabihan fil ismi a sunan sun yi kama da juna ila aful aful ne an gane maganan ko amma mukhtalifan fi ta'am amma a dandano in kai test din shi zaka ji da bambanci aful din yayi kama da aful din dazu amma an kada dana zaka ji da bambanci wakila wasu malaman kuma na tafsiri suka ce a mutashabihan fil launi suna kama da juna ne a launi duka aful din ne zaka amma an ka kalle shi da kyau zaka ga ba kalan na dazu bane mukhtalifan fil ismi amma sunan akwai bambanci wannan sai a ce maka sunan shi afun ne wannan kuma sunan shi kaza ne kaga a suna an samu bambanci kenan ko wakila wasu malaman tafsiri kuma suka ce a yushbihu ba'daha ba'dan kawai sashin am wato ƴaƴan itatuwan ne suke kama da juna kan ba wai a suna ba ba kuma a mene ba ba kala ba an gane magana haka suka tattauna malaman tafsiri kowa ya kawo fahimtar shi ai fil hasan wal ladha walfakiha cikin kyau da ɗanɗanon da kuma marmari ɗin an ji aiko wala Allah haza ahsan ba mamaki wannan tafsirin na ƙarshen duka ya fi su an gane magana tsumma lamma zakara maskanihin lokacin kuma da Allah yaka ambaci masaukinsu da gurin zamansu da kalmar natsuwa ne aka samu sukuna shi yasa na ce gida yana da gida suna guda nawa hudu guda nawa larabci laraba suna ce mai gida dar me yasa ake ce mai dar saboda zagayawa da ake yi da kaji ka dawo kuci-kuci kana kaiwa da komowa gidanka ko suna kiran shi manzi masauki saboda idan kaje ko ina kaje ko a unguwa kaje ka dawo inda zaka sauka a ina ne a gidanka suna ce mishi maskun gurin samun nutsuwa gida ne mafi ƙarshen gurin da zaka samu nutsuwa yanzu ba muna nan ba amma dan gama me mutum zai dauke ya wuce ina sannan suna kiran shi kuma a bait na hudu ke rango daga kalmar mubitu ne kwana ina ne galibi inda ake kwanci a kwana to kaga sunayen nan su ke rango to yasa kowanne in ka koma ka kalle shi a larabci yana da ma'ana kuma zai koma zai dauki wannan magana yasa zaka ce ila ainal an sai ka ce ila almanzil yayi daidai ila ainal an ila dar yayi daidai ila ainal an ila bait ila ainal an ila maskan gane magana duka sunan shi ne gida ne ke da wannan suna shi ne malam yake cewa nan lokacin da aka ambaci gurin masaukin nasu kenan ko wa kawatim da kuma abincinsu kuta ake magana ba ba an faɗa abincin ba can an ce akwai ruwa kamar ai tun da alkur'anin ne duka ai ko ko da dai wannan a nan ƙasa ƙasa kenan ko cikin wace sura ne ya anharin min ma'in gaira asini وأنهار من لبن لم يتغير كل سورة نعم
an yi shiru kuma a goman ƙasa ne kasan ku da yin islamiyya a yi goman ƙasa ne muhammad ne biya ana rumbin bayan daga yana hasinin a shafi na nawa shafi na biyu ko to allah ya samu dace shafi na biyu ne
na'am to yace tunda an faɗi abincinsu ba an faɗi abinci samar timar ba an kuma faɗi ruwa malam ya kawo mana su ko har muka kawo ayan ko akwai kuma tsuntsaye wala hami tsayirin mimma wa hurun in ke sa aljanna fa akwai komai ne in bangaren ruwan ne kaji kala hudu in bangaren yayin itatuwa ne duk wani dankin nau'in yayin itace da ake ci a duniya akwai irin shi a aljanna in ka koma bangaren farfesu ne na nama akwai nama dau'in kalan duk da kake so in ka koma tufafi ne shi ma duk wani kalar tufafi da kake so akwai in ka koma abin hawa ne to ya duniya ana sa mai ko a can gadon ka ma zai tashi da kai aljannan ta buɗe kana kwance ka je inda kake so ya sauke ka ka gama abin da zaka yi gadon ya ɗauko ka taho da kai ya siyo da kai in akan kujera ne kai alfarma kake so kawai kai ka tashi in kuma duk wannan ma baka so kana aljannan ka yana aljannan shi kuna tattaunawa shikenan shi ne mala yake ce to lokacin da aka ambaci maskani gurin zaman su kenan ko waqwatihim an ji da abincin su shine kutu ne jami'in shi ne aqwat da abincin su an ji min at-ta'ami na abinci da suke ci washarabi da abin shan su wa fawakihim da kayan marmari ungulur kala kala dau'i nau'i ne abinci daban ayan itatuwa daban ko da wanda ake ci ne ko zakara azwajan to sai kuma Allah ya kai bayanin matan da za su zauna da su a can inda ya kaga a cikin suratul rahman yayi magana ko yake cewa wali markaba maqama rabbih fa bi ayi ala'i rabbikuma sai yake cewa mene bi ma ainani zawata afnan farko ko fa bi ayi ala'i rabbikuma bi ma ainani fa bi ayi ala'i rabbikuma bi ma min kulli fakiyatin fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban sai ce menene yin na kasiratar tarbi lamit mai suna insan kablahun wala bayyari ala irabbi kuma tu sai ce mene ba kuwa ai ka wuce shafin ƙarshe ke na abdallah na'am shafi na uku ne a yi muke yanzu daga ka annahun na liyakutu an tsallake ayyada ko aya guda daya muttaqina ala furshin batayna min istabraqin wajen aljannataini dan wa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban inna qasirat at-tarbi lam yatmisunna insan qablahum wala jan wa bi ayyi ala rabbikuma hal jazaa'u al-ihsan illa wa bi ayyi ala rabbikuma tu wa min dunihima yasa aljanna ba dai bane ba bi bane aljannoni ne na mutum ɗaya amma Allah ya bamu aljannonin nan to shine ne sai yake cewa tunda an faɗi abincin su an faɗi abin shan su an faɗi kayan marmarin su yace to kuma sai ayi magana akan matan su su yan aljanna Allah ya bamu aljanna din nan na kau da gani na ne fa na'am mutalajizuna bi akliha nan ko ihinna yace wala Allah hadha hasan mutanan ko wa dhakarwa wato min at-ta'ami was-sarabi wa fawakihim ko da kada zuwa jamsai ka ambaci matansu ko ba wasafa hunna sai Allah ya siffanta matan bi aka fali wasfi da mafi cikan wato sifa wa aujaz kuma wato mafi cika ba za ka ce takaituwa ba wa audaha da kuma mafi fitowa fili na siffansu fakala ya ce walahun su yan aljanna kenan fiha suna da a cikin aljanna azwajun mata jam'in zauci kenan ko e da kasan da larabci da zauji da zauji ne ba da zauji da zauja ba ne asalin larabci pure one ɗin mai kyan miji zauji ne matan ma zauji ne an gane magana amma to an zo larabci mai yake cewa zaujin ba mijin ba kenan zaujatin ta mace kenan ko amma da pure one ɗin original one ɗin shine zauji zauji an gane to ina ka samu zaujatu ɗin da ta'u shine masu rabon gado ne idan suka zo rubuta suka rubuta miji zauju suka rubuta mace matan shi zauju ya za su gane wanne ne a ciki ko sai suka sa ta'un nan amma duk grammatical one din na larabci shine zauju zauju Allah ya samu dace to shine malam yake magana akan azwaj din sai aka siffanta su da mafi cikan kamala na kyau da kuma wato ani fito da abun fili sai Allah ya ce walahum fiha suna da a cikin aljanna azwajun mataye ba ku gane ba idan da a ce asalin larabci zaujatun mai ta'ul marbuda din nan mai daga bugu a sama din nan ita ce to da jam'in zai zama zaujatu amma kuma ni da ku duka mun yadda azwajin mata yake cewa ko baka bazaran yake ba azwajin mata ne to kuma ba zai zama jam'in zauja zaujatun ba saboda idan mace guda daya kana so ka mai da ita jam'i daga uku zuwa sama to zaka ƙara alfin ne da ta'un an ji ko aishatu sai ka ce aisha ka ƙara alfin da ta'un mai buɗaɗɗen an gane ko kadijatu sai ka ce kadijatu kana nufin da kadijan can gidan da kadijan can gidan da kadijan can gidan sun taru sun zama ƙawaye suna tafi sai ka ce kadijoji sun zo za ka ce ja'at kadijatu ma'ana kadijoji sun zo gurin ka gane maganin kuwa hawa'u ba suna mace ba ce ita ce mata na adamu da face name din kenan ko to in kana so ka ce da hawa uncan gidan da hawa uncan gidan da hawa uncan gidan ta kwarori kenan ko masu suna iri daya sun zo guri haka ko ka gansu zaka ce ne misali ra'aitu hawa'ati ba za ka ce hawa'ata ba saboda jam'in mata bai karban wato ainihin fataha na saba kenan wannan kuma wani karatu ne za mu yi cikin shi a dawo da muke in Allah ya so kuma ya yarda ana tafi za a je wuri to dai mu shahidin shine ku lura da kalmar ba na ce zauji zauji bane a asalin larabci ka san abin da yafi ba mutane yayi wahala shine sabon abu wanda ba a saba ba a ce wani malami ya kawo sabo ka gane magana da aka kafi bukatar bayani shine ce inda jam'in zauji ne ma na fatu sibul taymiya suka yi bayanin ba shekara 807 baya ba wai ni ne na creative din shi yanzu ba a shi ya rubin tamiya yana da wani abu inda ya fahimci gaskiya ko ko binciken shi da ilimi ya kai shi wala sai ya faɗa ko duka malaman duniya na saba da shi ba Allah ya bashi wannan kaubi da tsoro ne an gane magana da kuma cikin malaman da zaka samu kamar yadda na faɗa ne wato karatu baya kau da hali sai dai tasiri ya dan juya wani abu mana idan asalin mutum mai zafin rai ne ko ya karatu yana da zafin rai shi an gane magana duk yadda kai da shi wata sai kaga wannan sainin din idan kuma mutum mai hakuri ne ko ya karatu wallahi malam yana nada mai hakuri shi duk yadda kai da shi kuma sai kaga wannan sainin din yasa wannan mai annabi ne yace ma hana yace kai Allah ya baka wasu halaye guda biyu da Allah yana son halaye hali ne aka azabta shi su kuma Allah yana son mai halin sai yake cewa rasulullahi wai ni koya ne ko ko haka halitta Allah ya halice ne sai ya ce haka Allah ya yi ka ba sa kuwa da ake cin iktisabi yasa mai iktisabi ya fi mai asalin halitta akwai wanda Allah ya shi tun farkon shi ne hakuri ne to a nan ba yin kan shi bane kun gane magana akwai kuma wanda asalin shi ne zafin rai ne da kullun karatu ne yasa ya danna ran shi ya zama mai hakuri kun gane magana to wannan ya fi zama namiji saboda mene danna ran shi yake yana control din ta har ya zama yana pressure din nashi yana dannewa an gane magana shi ko wancan dama da yadda kai da shi dama tun farkon halittar shi kun an gane magana shi sa wanda yake dan baiwa ne a karatu da yayi da yayi da yayi da yayi ba na sai da wanda yake da kwakwalwa kuma yake dagewa ya iya wancan ya fi shi kokari an gane maganar kuwa to Allah ya sa mu dace to muna magana azwaj ba shine ba jam'in zauji duka mun yarda da ku cewa ko da fassara ne malamai zaka san ce suna da mata ba shine jam'in mata ba to an muka ce a ka'ida na lugha bangaren larabci in ka ce zauji da ta'un kenan ko ko miji ne yake magana walau biya zuwa suna da mazaje na ce cewa ake walau biya zuwa suna da mata ba mata mace sai ba kenan yau ai muka kai ma ga san baka taba zuwa malami da yake cewa bayan an ce magana wutubi mutasabiya olympia zuwa jin kajanci suna da mazaje to mata kenan a suna da mataye fiya a ciki kaga an ce ma mutahharat an gane tsarkaka kun gane magana to mushaidi shine zaujatu ne aka sa ta'un a asalin larabci to jami'in ta zai zama mene zaujat kuma ai ga ayan a gaban ka an ce walahu fiya zaujatun ne me aka ce walahu fiya azwaj jamu taksir ne a wurin ko kuna dan ganewa to haka haka yake a larabcin in ka ce hawa a tu shine jami'in hawa'u an gane maganin kuwa asma'u sunan mace ce a ko to jami'in ta takwaran juna su uku zuwa sama asma'atu alifin kawai za ka kada da ta'un buɗaɗɗa to me yasa wannan aka ce wa lawan biya zuwa an ji yadda aka samu zaujatun saboda a raba faɗa ne an zo raba mene sai zama ana amfani da shi a larabci kuma waɗanda a cikin larabci suna da yawa a wurare mabambanta Allah ya sa mu dace ina za mu samu gurin tsayawan jama'a nan guri ko sai mu tashi a lahu biya zuwa jin ko to Allah ya sa mu dace gaskiya ne a rinka yana dan maganar lokaci saboda yanayin mutane muna da bukatuwa kuma lokacin gona ne Allah ya sa mu dace indiana yi wataran za a gaba abin da ake nema shine ana dan fahimta to Allah shine muke roko ya ba mu ikon aiki da karatu alhamdulillahi rabbil alamin arhamar rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin lahum atin husna taqwa wa zakki anta khairu man zakka anta waliha wa rabbana zidna ilman nafi'an wa zuka min ilmin la yanfa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin